وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان أرواحنا له فداء to yau mun karanta abin da ya faru da iyalan gida yadda aka shiga da su fadan ibn ziyad abin da ya faru da a fadan ibn ziyad inda aka sanya kan imam a gaban a gabansa shi wannan la'in ya ɗauko sandarsa yana zunguran wushiryan abi abdullahi hussein kuma ya murmushi sai da ya duba ya murmushi sannan ya ɗaukar sandan sai yana zungura sai ce yana da yana da wurshiriya mai kyau sai ce kama ya yi saurin furfura sannan sai ya faɗi wata magana ya ce yau mun biyo mai badar يوم بيوم بدر wato wannan yinin da yinin badar yinin karbada da yinin badar wato mun rama abinda kuka yi mana a badar mu kuma mun maku karbada to wannan magana ta ibn ziyad ta warware duk wata magana da ya yi baya inda yake ƙoƙarin ya ɗamfar abin da addini da sunan Allah kamar inda ya ga zaid min arkam yana kuka sai ce kukan me kake domin Allah ya ba mu nasara? a tafki fatihillah to kuka inda mutumin nan ya kira sunan Allah wannan ya ce Allah ne ya ba shi nasara kuma ya hau mumbari a ya ce masai da zainab ya kika ga yadda Allah ya da sannan kuma ya ce ya ce da ita alhamdulillah alladhi fadahaku wa qatalaku wa akdhaba uhdusataku godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kunyata ku ya kashe ku ya karyata abinda kuka haddasa ya kuma ce mata ya kika ga ayar da Allah ya da dan uwanki da yaran gidan kun ji dai ko ina ke kiran sunan Allah sannan kuma ya hau mumbari kafin kafin ya hau mumbari ya ce wannan wane ne da ya ga imam zainal abidin ya ce aka ce masa ali bin al-husaini sai ya ce ashe allah bai kashe allah ashe allah bai kashe ali bin al-husaini ba sai ya ce masa shi imam zainal abin ya ce mashi ina da dan uwa ana ce masa ne sun kashe shi sai ce allah ne kashe shi sai ce to allah ke ɗaukar ran rai irin wafatinta ya zo haka na da ƙarfin an sami ne ai ƙayan ƙul'ari ya karanta masa allahu ya tawaffal an fusa hina mota wallati lan tamut fi manamiha haka na da ƙarfin hali ina magana kana an sami ne a shi tsare masa waya to kuma sai ya kawo maganan da ya kama da yau badar da ya ce ainihin ya ya warkar da zuciyarsa yanzu wannan karan bai ce allah ne ya warkar masa da zuciya ba ya ce zuciyata ta warke ta waraka saboda na wanke abin da ke raina ya ce laƙar awo ashe ya sa Allah ashe ya sa Allah ya ce laƙar shafan lahu kalbi yawa kan min ɗage take al-husain wal usatul marada min ahli baitiki Allah ya warkar mini da zuciyata daga ɗagutinki da kuma masu sako daga masu taurin kai na iyalan gidanki kafin kafin da ya duba ya ga ya ga imam zainul abidin ne ce wannan wane ne to sai ya hau mumbari ya godiya ga Allah sannan kuma a magana ce alhamdulillah ladhi azhara alhaqqa wa ahla godiya ta tabbata ga Allah da ya bayyana gaskiya da ahalin gaskiya wannan sara amirul fasikina yazid wa hizba wa qatal kadhab bin al kadhab wa shi'ata wato Allah ne duk ya ce duk Allah ne wannan to ne abin da ke cewa to wannan wannan kiran sunan Allah in din ka kwatanta shi duk ko ina ya nuna ka kamar shi ne shi ne wake wakiltar Allah yanzu abin da yake yi yana kan tabarkin Allah din nan ne shi yasa ma gashi Allah ya bashi nasara to amma kuma sai ce yau mun biyo mu badar shi yau mu badar kuwa Allah ta'ala cikin littafinsa ya ce masa يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ya kuma ce ainihin wa'annan jama'u ne biyu ɗaya musulma ɗaya kafira to allah da yake kiran sunansa shi ya ci ya kira badar ranar rarrabewa mararrabiya furƙayomin furƙan wato ran da ya rarrabe tsakanin haƙ da batil da amma abotansa to yanzu idan allah ta'ala ya ce shi ne ya ba manzansa nasara a badar kuma ya nuna musu cewa wannan nasarar ba wanda ke iya ba da shi in ba allah ba saboda mutane masu yawan gaske da shirin yaƙi da ƙarfi sun zo sun zo kaɗan sun yi masu wanda duk wani wa'insu mikiyasai da za a sa na yaƙi zai nuna cewa hakanan ba zai yi ba wannan sa hannu ne na allah ta'ala saboda ka ya nuna wane allah ya taimaka to kuma gashi yanzu ya ce ya rama badar to yanzu shi allah ɗin kuma ya zo ya taimake shi ya rama badar hankali zai iya ɗaukan wannan allah ya taimaki manzansa a badar to sai kuma ya zo ya taimaki yazidu a karbala saboda haka sai ya rama badar don shi ya ce yau mun bayan badar ku ga inda ainihin wanda wanda yake ƙaryan kiran sunan Allah alhali mugun maƙiyin Allah ne inda ainihin abin ya kubuce masa inda ya ce shi ya yi ramuwan gaya ne akan badar alhali badar yawmul furqan ne shi kuma ya ce yawmun bi yawmi badar ya ya mun yanzu mun rama da ranar badar abinda kuka yi mana a badar mun rama badar ku kuka yi nasara yanzu mu kuma kuka yi nasara kan to ta ina ta ina Allah ya zai ba da nasara a badar ga manzansa kuma a karbala ya ba yazidu nasara a kan husaini hankali zai ɗauki wannan kaga yanzu kalman yawmun bi yawmi badar ya nuna inda ibn ziyad ya kwana duk kiran sunan allah da yake ƙarya yake kuma da allah ya so da ya ba husaini nasara a karbala kamar yadda ya ba manzan allah nasara a bada amma kowane da hikimar da ke ciki hikimar ba manzan allah nasara a badar shine su sun so ne su zo su kashe annabin su kashe addinin to allah bai yadda ba har allah ya kare annabin sa ya isar da saƙo an gama yanzu kuma sun fito da mugun ƙiyayensu sai aka ba su dama suka amaya suka gama amayarwa yanzu ba su bukatan addini amma addinin ba zai mutu ba ya riga an riga an kafa shi manzon na ya riga ya gama isar da shi kuma yana nan yanzu duk an kyale su sun amayo da duk ƙiyayensu sun huce sun huyunsu sun warkar da bakan cikin da ke zukatansu sun rama badar da hunai wanda ya nuna ashe da wa'annan mutane da an ɗora addini a kansu da ƙarfin tsiya cikin aka je lahira aka sa su auta sai ba a ɗora musu addini da ƙarfin tsiya ba sai aka kyale su yadda suke da bukata suka nuna abin da ke cikin zukatansu to ina faɗin wanda ne don har yanzu mutanen da za ka ga ainihin ba abin da ya danganta su da addini amma sai su kira sunan Allah da addini a barnan da suke mabarnata irin su ibn ziyad har yanzu suna kiran sunan Allah to amma ta ina ake gane gaskiya kun ga abin da shi wannan la'anan ne yake cewa a cikin hudubansa alhamdulillah alladhi azhara al-haqqa wa ahla ya subhanallah yana godiya ga allah da ya bayyana gaskiya da ahalin gaskiya yanzu yakin karbala ya nuna wake tare da gaskiya waye nasara su suka yi nasara saboda ka suke da gaskiya to inda na ce duk inda ya riga ya rusa komi inda ya ce ya rama badar yau mun biyan badar shi ke nan gama ka gama rusa komi tun da shi a yau badar ranar ne Allah ya bayyana na gaskiya ta ke yanzu kai kayi akasin wannan kace kuma Allah ne ya ake gane gaskiya har a san ahalinta a cikin wasiyan amirul mu'minin ga ɗansa hassan mujtaba alaihi salam yake ce masa irifil haq haƙa ta'arifu ahla ka san gaskiya sai ka gane ahalin gaskiya gaskiya ake fara ganewa sannan sai a gane wa yake da gaskiya a yakin siffin ammar bin yasir yake cewa ko da za su ya galgala naman mu ya gargada su su kuma kora mu har su dangana mu da wato iyakan iyaka su yanyanka namu mu gutsi gutsi mun tabbatar da cewa mu ke akan gaskiya su ke akan bata ya ake gane gaskiya ana in an yi in an kwama ma'arka ne sai a gane wake da gaskiya don wane ne ya sami galaba don Allah ta'ala yana cewa wa tilkal ayyamu nudawulaha bainan nas don jarabawa ce na'am ya ba manzansa nasara a badar amma kuma ya ɗauke wannan irin wannan ba zan ce mashi na don nasarar ƙarshe dama alkawarin da aka yi mummune ne samun cin galaba a ranar uhud sai aka ɗauke musu sai aka ƙyale kafirai rannan har ya zuwa wani mikidari ba mikidarin da za su iya cimma burinsu ba don allah ya katange manzansa ba yi ba ba su kashe manzan allah din ba kamar da suka so kuma shi kenan suka tafi su suka so su dawo suka ce to ai sun suna da rauni mu je mu karasa su amma wajen da zuwa su karasa su din to a lokacin kuma allah ya sa musu razani sai suka gudu har manzo allah ke cewa da a ce sun zo to da ainihin allah ya aiko musu da azaba ya sun dawo an riga an masu tanajin kowanne da dutsen da zai harbe shi to sai suka koma amma to kaga kenan gane ina gaskiya take ba duk lokacin da aka kwama sai ka ce wannan ke da gaskiya don shi ya murkushe ba ana gane gaskiya ne da ma'aunanta gaskiya tana da ma'aunai ta inda ake gane ta in ka gane ita ce gaskiya to kasan ita ce ba wane ne ya galaba a wannan wannan kokawa din ba sai ka ce shi ne shi ne kamar yadda manzala sallallahu alaihi wa cewa kankarfa ba mai kaya a kokowa ba ne kankarfa shi ne wanda ya haɗa kushi a nan ake sanin karfi da wato karfi karfin hali ne ba karfin jiki ba idan wani lage-lage da wani jibgege in aka koma in jirgin ya lallasa rage-rage ba yana nufin shi ne akan gaskiya ba ya yiwu ainihin shi rage-rage din shi ne ke da gaskiya ana gane akan menene aka yi faɗa ne akan me aka yi faɗa wa ke tare da gaskiya to shi ko kaga ma'aunin da ya sa a nan shi ne waye nasara shi ke da gaskiya in haka nan ne idan mandikin ibn ziyar haka ne wannan yana nufin kenan a baya da aka yi galaba a kansa Allah ainihin kenan Allah yana tare da wanda suka yi galaba to yanzu Allah din kenan ya fasa wancan gaskiya ya dawo gaskiya canza gaskiyansa ya zama gaskiyan dan murjana ta kuma wanda kuma hankali ba zai ɗauki wannan wato kamar da can Allah yana tare da wannan ya fasa kasabcewa da ya dawo wajen wa'annan yayin da aka yi badar allah ya kasance tare da mai gaskiya ya nasara to kuma da aka yi da aka yi karbala kuma sai sake ta kasance tare da mai gaskiya sai ya nasara to sai ka ga cewa to ai addinin da aka kare a badar shine husaini ya zo da shi kai kuma dan murjananta kai kuma kana faɗa da addini ne gashi ma ka tona bakan kasiri ka ce yau mun biyo mai badar an gama magana ka ce ka yi ramuwan badar to ta ina kuma yanzu kake kiran sunan Allah ana gaskiya ana sananta ne da ma'aunanta to in aka san gaskiya sai a gane ahalinta to amma yanzu ma'aunin da suka sa shi ne ma'aunin da hankali ba zai ɗauka ba shine wake da ƙarfi wake da iko kuma muna iya cewa badar an yi yaƙi tsakanin yau maltakar jama'a ne yaƙi aka yi allah ya ba wani ɓangare galaba shi ko karbala kisan kai suka yi kisan kai suka yi hatta ma ƙa'idodin yaƙi duk sun kareraya duk sun kareraya ƙa'idodin yaƙi domin a ƙa'idan yaƙi ba a diranmu mutum ɗaya jama'a da yawa su duro mashi ta kowane hali ta kowane janibi amma abin da suka yi ma duk duk gwarazan karbala ba wanda suka yi gaba da gaba da mutum ɗaya ya kashe shi sam duk gwarazan nan an masu taron dangi sai in ya fa- ya kashe wannan ya zo da farko ya kwama da shi ya kashe shi ya wani ya zo ya sake kashe shi wani ya- sai sai shi kwamandan su ya- ya daka musu tsawa ya ce kun san wayannan mutanen suna fa- faɗan mutuwa ne sun san ba za su tsira ba ko za ku ji ku ku- ku- ku riƙa bin su- bin su ɗaya ɗaya duk za su kashe ku su su ba suna faɗa ne da tunanin za su koma gida ba suna faɗa a tunanin za su ƙarshe kenan za su mutu ne saboda haka su ba suna fa- ba ba suna faɗan komawa gida ba ku ko kuna son ku yi nasara ne ku koma gida sannan kuna zuwa daidai daidai suna kashe ku ku musu diran gaba ɗaya mana sannan sai su fito daga kowane janibi wani ma idan suka in suka fito ko daga wani janibi yana share su ce ba ku san wannan gwarzon ba in dai da takobi ne zai yi muku ku je mishi da duwatsu sannan su je daga nesa su rika jifa duwatsu sai sun ci karfin shi da dutse sai na ce ku yi mashi ruwan kima kar wanda ya kusance shi da da takobi don zai kashe shi to duk ya saba ka'idan yaki ba haka ake yi ba kuma sai a ce a- a zaga ta baya a so- soka mutum mashi ta baya a ga wannan kenan eh, id- id- id- id- idan id- idan wan- wan- wan- wanda a ce ainihin Husaini ne ya nasara a kansu ko da yake shi ya nasara su ne ne ba su gane ba domin a ce mutum ba su kai ɗari ba sahabbansa saba'in da bakwai iyalan gidansa goma sha takwas duk in ka jimlata ba a kai ɗari ba su suka yi wannan yaƙi amma gawawaki kasassu daga ɓangaren umar bin sa'ad kamar yadda ya rubuta ma mai gidansa ibn ziyar yana da kasassu 150 wannan a badar an ce uh, utuba ya gaya musu kafin a yaƙin ya ce gaskiyar magana yaƙin nan bai kamata mu yi shi ba ya ce domin mutum zai- za- zai haɗu da ɗan- ɗan uwansa ne na jini kuma mun nunnunka su saboda haka sun san za- duk za mu kashe su ne kowannensu zai yaƙi ne na mutuwa saboda haka aƙalla sai sun kashe aƙalla adadinsu a cikinmu tunda su wa'annan su dubu ne wannan su ɗari uku ya ce aƙalla kafin a- mu mu kashe su sai sun kashe aƙalla adadinsu a cikinmu ya ce kuma wannan ba nasara ba ne a wurinmu a ce s- a wato mu mu dubu mu yaƙi ɗari uku mu kashe su mu ra mai hasarar ɗari uku a cikinmu ya ce wannan ba nasara ba ce kuma ba za mu rabu da kunyatan wannan ba har abada duniya za ta ji cewa mun je mun yaƙi 'yan uwanmu mun kashe su mun- mun- mun- mun- mun- mun yi masu amma sun kashe ɗaya bisa uku mu ya ce kuma wa- ka- ka- ta- ta- ta- kun ga ga kunyata ga rashin nasara muka dawo da mun rasa ɗaya bisa uku mu ba nasara muka yi ba sai abu jihar ya ce masa ai kana da jin tsoro ne kawai to shi kuma sai ji haushi an ce yana jin tsoro sai ma ya fito ya fara mubaraza wato kenan inda ainihin za a yi yaƙi kamar yadda utuba yake cewa da ya- da a yaƙi karan badar inda sun ci ƙarfin mutanen duk sun kashe su amma sun iya kashe adadinsu a cikinsu sun kashe kamar 300 a cikinsu to zai- zai zama ba nasara suka yi ba wani- wace nasara a kashe mutum 300 kun rasa mutum 300 cikinku ai ba nasara kuka yi ba to amma a bala su da ba su kai su da yake kamar mutum 100 to ba mutum 100 suka kashe a cikin rundunar Ibn- umar bin sa'ad ba dubu dubatan dubbai ne suka kashe to ta ina ya zama nasara a ce mutum ɗari sun kashe ba mutum ɗari ba ba mutum ɗari goma ba dubu ɗaya kenan a'a ba ma mutum dubu goma ba har mutum dubu ɗari har har da rabin dubu ɗari kai wannan tarihi in ya in ya sajjala wannan ai kaga cewa za a ce a to waye nasara kenan da takobi nufke su mutum da takobi waye nasara lalle wayannan gwarazan su suka yi nasara in muka bi tunanin utba da yake cewa in mun yi masu suka kashe adadinsu a cikin mu ba nasara ba ne a wurin bai shi shi ibn ziyar bai duba farashin da ya bayar domin ya cimma wannan nasarar da ya samu a wurin shi kasa idan mutum zai koda ciniki ne yana aunawa ne da mutum zai je siyo wani abu sai siyar da shi da ɗaya bisa ɗarin abin da ya siyo ya ci ribar nawa kenan da za a ce mutum zai gina gida don ya zauna a wajen gina gidan sai hasarar duk iyalansa kowa da kowa duk dukiyansa amma gidan ya samu to mene amfanin gidan shi bai auna ya ga cewa to mukabil maza kuka yi wannan sannan kuma bugu da ƙari ba wannan ba iyakanta kenan ba sun zauna da kunyatan wannan har abada kuma ga, ga, wuta kuma wutan har abada ita tir wata abin da yasa nake kawo wannan inda ainihin fajirai kullum sukan sa sunan addini abin da suke nan da za ka ji sun kira sunan allah munan mun ainihin kullum za ka ji ka buɗe rediyo ko talabishin kullum za ka ji kowa yana wa'azi shugaban ƙasa na wa'azi minista na wa'azi gwamna na wa'azi kwamishina na wa'azi sarkin gargajiya na wa'azi malaman gargajiya na wa'azi bokaye na wa'azi kowaye na wa'azi kuma ka sa abin suke cewa wa'azi a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma za ka sha mamaki kasar gumin barawo za ka je yana cewa a ji tsoron allah a daina sata yana wa'azi to shi ne ainihin wa'azin ibn ziyar ko ne ya kawo sunan allah a ciki ya da bai shi da sunan allah sunan allah sunan allah sunan allah to akan ana gane gaskiya ne awwala sai ka fahimci gaskiya sai ka gane ahalinta to kamar yadda shi ammar bin yasir yake cewa ko da za su yaga yaga da namu mun san mu ne akan gaskiya kaga gaskiya ana gane ta da alamanta ne in ka san kana gaskiya ka san kana gaskiya ba wai ainihin idan aka yi galaba a kanka sai ka ce to ko na ɓace hanya ne in ka san kana hanya kana hanya ai halas kana hanya saboda ka ana gane gaskiya da alamominta ne a auna ta a ga ita ce gaskiya eh to sai an san gaskiya ake gane ahalin gaskiya yanzu gaskiya a al'amarin wannan al'amari ya nuna cewa gaskiya na tare da husaini ne in ka samu a wannan gaskiya din kuma nasara husaini ya nasara ta kowane janibi hatta da takobi to sannan kuma yi gagarumin nasara da jini su sun sa takobi ne shi ko ya ba da jininsa ne sai ya zama shi kuma ya galaba da jini kuma kamar yadda nake cewa kuma shine ainihin kuma da abin duk azzaluman jiya da yau kullum tunaninsu su za su kisa dubi wannan zaid bin arqam duk da tsoho ne ibn ziyad sai ya ce da ba don ka tsofa ba hankalinka ya tafi ba da na sare maka wani da kuma ya zo ya fara hudu ba abdullahi bin afif ya miƙe ya katse masa hanzari ya kana shi ci gaba da magana sai ya ce a kashe a kawo mishi shi aka kare ya ce a ji a zo sai da ya kashe shi yana shi ma ya tsufa kuma baya gani Am- in an magana su za su yi kisa in an magana su za su yi kisa to na'am suna iya ki- suna iya kisa amma wanda suka kashe ba yana nufin ya hasara ba kamar yadda abdullahi bin afi ya ce musu shi ai tun kafin ƙoka ta bi ka ni nake roƙon shahada har na fidda rai na ɗauka ba zan samu ba ashe Allah zai azurta ni da shi na gode ma Allah to shi yanzu- yanzu- yanzu tarihi yanzu yanzu- yanzu- yanzu muna iya ganin tarihi muna karanta tarihi ne yanzu yanzu ko- kowa ne aka ga musa ta koma menene imaninsa ko ko- shi sawa'un ko meye addininsa ma da za a tambaye shi to waye nasara a ga musu waye waye nasara a karbala zai ce husaini kowane ne ko shi ni ji labari da ce lalle Hussein ne ya nasara kuma kamar yadda sai da zainab take ce mai yazid ba za ka iya shafe ambatonmu ba dama makasudin shine yanzu za a kawar da wani al'amar ne sai suka tabbatar abinda suke kokarin su kawar sai suka tabbatar da shi sai suka kawar da kansu mulki an dan taba na yan kwanaki shikenan an gama shi shi yazid ya ka ya sami shekara uku yana shan shagil shi ma dan murjanata kuma shi kuma ya ƙara kamar sh- biyar zuwa shida shi ma ya- shi ma aka kashe shi ranar ashura shi kenan haka nan kuma duk wa'annan duk wa'annan duk sa- sannan kuma ya ta- ta- mu- mulkin ya riga ya tafi abinda suke ƙwarin su kare ya tafi abinda suke ƙwarin su hana ya tabbata to wannan kuma kaɗan kenan saura kamar yadda imam ya- yake gaya ma amur bin al-hajjaj ya ce idan da yake ce masa yake ce masa habbansa amur bin al-hajjaj yana ce masa habbansa ku yaƙi waɗanda suka fice daga addini qalitul qatilul ladzina maraqu an ad-din inji amur bin al-hajjaj ku fit- ku yaƙi waɗanda suka fice daga addini sai imam hussein ya ce masa "Am- a- amurka kake kwadaitar da mutane kansu yaƙi ne yanzu mu ne muka fice addini kai ka tabbata a ciki to idan rayukanmu suka bar jikunanmu za a san wane ne ya fi cancanta da shiga wuta yanzu abin da yake cin abin yayin da rayuka suka fita gangunan jikuna a lokacin za a san makoma to kuma ai ba a jima ba Na- shi na imam husaini rannan ne na amr bin hajjaj bayan karamin gajeren lokaci amma dai duk rayukan duk sun bar gangunan jiki din saboda haka an san ina ne su sun san makoma suna gidan duniyan arwa saboda haka wannan gwaji ne na dan gajeren lokaci zai ina magana kan cewa ainihin mutum yana tanaji ne don lahaza domin lahaza din yar karama ce Kafi- sai kai shekara da shekaru kana jiran lahazan jaraba amma in ta zo yan mintoci ne ba wai da in lokacin ya zo to wani mataki za ka ɗauka na 'yan mintoci ne kai ma wani lokaci ba seconds ne bai kai ko minti guda ba a daidai lokacin ne za ka ɗauki mataki wanda yake matakin yana iya zama tsiranka ko halakanka kawai za za ka ɗauki matakin ina na nufa sai ka doshi na mutanen da sukan aikata miyagun laifuffuka ai yakan zama wani ɗan lahaza ne lahaza ne kaɗan kamar mutum ya fusata ya kisan kai misali ai ɗan lahaza ne lazar da zai ɗauka kawai ya ce da ko ya daɓa wuka ko ya harba bindiga ai ɗan ƙiti ne amma bayan nan kuma sai na daman har abada Ɗaukar ka- kafin lokacin da zai ɗauki matakin ne ya kamata ya shiri ta yadda illa hasan zai zo ba zai- zai ga matakin da ya kamata ya ɗauka to yanzu dai wannan- wannan abin da ya gudana darussa ne gare mu kamar da muke je muke faɗin cewa ainihin mm, an- sai da fatimatu zugura take cewa an jarauce mu da ku an jarauce ku da ku- da mu duk jarabawa aka yi sai ce muna mu jarabawan ya zama bala'an hasan kuma na kyakkyawan jarabawa su sun ci nasu jarabawa wa'annan kuma sun faɗi warwas amma abin mamaki kowa yana kiran sunan allah ciki to amma ya za ka gane wanne ne daidai ka san ya gaskiya take da alamominta to sai ka san waye ke tare da ita amma kar ka duba mutum sannan ka ce za ka gano gaskiya to haka gane ba da mutane sun ɓace ne saboda suna kallon wane wane nan kuma yana da girma a wurinsu wane yanzu kaman wane hmm? yanzu fir'auna a ce ba shi ne akan gaskiya ba ga mulki a hannunsa ga wannan dukiya mai yawa hmm? yanzu a ce ba shi ne gaskiya ba yanzu a zo a ce wani talaka yanzu kuma ya zo ya ce mishi ba shi ne daidai ba fir'auna a ce ba shi ne akan gaskiya ai ba zayo ba to haka nan so ta ina suke gane gaskiya wake da iko to Allah shirya da mu hanya madaidaici yanzu bari mai addu'a insha Allah nikan son mu yansu addu'o'i wata shekara can mun ta addu'o'i daban-daban bara ma kai mun ta addu'o'i daban-daban amma bana bai duk sai ba mai ta bai mai addu'o'in ba na san mai yawa a cikin wannan yan ƙananan tattafan da aka ba ku babu du'a wal faraj ko akwai du'a wal faraj to da'awar zamanin gaiba fa akwai to ba na san masu mafatihu za su gani fatihu shi kenan wannan ƙaranin da aka bayar babu a ci insha Allah da yake lokaci ya ƙure da addu'an ta da ɗan tsawo na so mu karanta ta wani lokaci sai na ɗan tsinto wasu yanzu ba za mu karanta ziyara ba addu'an zamani insha Allah masu mafatiwa su duba du'awu zaman al-gaiba yana nan kusan wajen aikin ranar juma'a ne ayyuka ranar juma'a da yana da bayan a nan nawa ya bayan du'awu kumail bin ziyar ya kawo shi bayan du'awu kumail bin ziyar sai ya kawo du'awu zaman al-gaiba a wannan mafatiwa wasan ko da ina jin da haka yake masu mafatihu in mutum ya ga du'a komai a gaban shi zai ga du'a da manal gaiba insha Allah zan karanta اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني wannan farkon goshin wannan addu'an ya nuna kamar yadda amir mu yake cewa awwalu dini ma'rifatu farkon addini sanin Allah ne sai ka san Allah kake sanin annabi sai ka san annabi kake sanin hujja sai ka san hujja kake sanin addini to kun ga masu cewa masu cewa a haƙ da baɗil ina su ina sanin wannan sun da basu san Allah ba basu san annabi ba basu san hujja ba saboda haka basu san addini ba ba a gane addini don ba da farko ba shi ake zuwa gare shi a gane sai an san Allah ake sanin manzo sai an san manzo ake sanin hujja sai an san hujja ake sanin addini haka duk wanda ya ce ya yi maka addini ka ce waye hujja ya ce maka hahu waye kenan to ka san bai san addinin ba tukun in wanda kuma ya zama bai san hujja ba kuma bai san manzo ba wanda bai san manzo kuma bai san Allah ba amma daga yana ake farawa daga sanin Allah a wadda dini ma'ana اللهم كما هديتني لولايتي من فرضت علي طاعته من ولايتي ولاية ولا من ولايتي ولاية أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك واستعملني بتا ولين قلبي لولي أمرك وعافني ممن تحمت وثبتني على طاعتي ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاة في الإذن له بإظهار أمري وكشف ستري فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بعد ولي الأمر لا يظهر فقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أمري كلها إليك اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقوة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقال واضح الضلال حاديا من الضلال شافيا من الجهالة أبرز يا ربي مشاهدة وثبت قواعد واجعلنا ممن تكر عينه برؤيتي وأقمنا بخدمتي وتوفنا على ملتي وأشرنا في زمرتي اللهم أعذه من شر جميع ما خرقت وضرعت وبرأت وأنشأت وصورت وأحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام اللهم ومد في عمره وزر في أجله وعنه على ما وليته واسترعيته وزد في كرامتك له فإنه الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الربي المرضي الصابر الشاكر المجتهد اللهم ولا تفصل ولا تصلبنا اليقين لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والايمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه اللهم لا تقلقنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك فقو قلوبنا على الإيمان به حتى تصرك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته واجعلنا في حزبه وعوانه وأنصاره والراضين بفعله ولا تصلنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين اللهم عجل فرجه وعيده بالنصر وانصر ناصري وخذل خاذلي ودمدم على من نصبره وكذب به واظهر به الحق وعمل به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الظلم وانعش به البلاد واقتل به الجب واقتل به جبابرة الكفر واقسم به رؤوس الضلالة وذلل, وذلل به الجبارين والكافرين وعبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والمخلين في مشارق الأرض ومقاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا ذكر منهم بلادك واشفي منهم صدور عبادك وجدد انتحى من دينك واصلح به ما بدل وغير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه قبضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه حتى تدفع بعدله نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرعته من العيوب وأطلعت- وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس اللهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من آمالهم ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا كثرة عدونا وقلة عددنا اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجل ونصر منك تعز وإمام عدل تظهر إله الحق آمين اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار أدرك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قسمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهمتها ولا ركنا إلا هدمت ولا حدا إلا فللت ولا سلاحا إلا أكللت ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلت ولا جيحا إلا خذلت وأرمهم يا رب بحجرك الضامك وار- واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وعذب أعداءك وأعداء الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بأسر الزمان أنا- أنا شمت سهم الليل كبيان دري in mutum ya zuwa zai ga kibiyan dare ɗin da da dare ake yi ai- ainihin a- a- a rika- a rika harbawa don muna- muna ganin ki- kibiyoyin na har- na samun wasu kawai sai ga mutum kawai ya ya Allah ya kai ga wanda suka yi daga sunan kibiyoyin nan a rika harba su in dare ya yi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا غا- ولا غالب إلا الله الله غالب على كل شيء وبه يغلب الغالبون ومنه يطلب الراغبون وعليه يتوكل المتوكلون وبه يعتصم المعتصمون ويثق الواثقون ويلتجئ الملتجئون وهو حسبهم ونعم الوكيل اعترضت بالله واعترضت بالله ولجأت إلى الله واستجرت بالله واستعنت بالله وامتنعت بالله واعتززت بالله وقهرت بالله وغلبت بالله واعتمدت على الله واستترت بالله واحفظت بالله واحتفظت بالله خير الحافظين واحتكفعت بالله وخضت نفسي وأهلي ومالي وإخواني وكل من يعنيني أمره بالله الحافظ اللطيف وقلعت وق- واقتلعت بالله وصحبت خير الصالحين وحافظ الأصحاب الحافظين وفوضت أمري إلى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعتصمت بالله الذي من اعتصم به نجا من كل خوف وتوكلت على الله العزيز الجبار وحسبي الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما عليهم أجمعين ربنا وتقبل دعاء حج محمد وآله الطاهرين